أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه حق قدره وإدار العظيم الحمد لله آه وانا كاتو آه نفسر الديوان نمو لهم شو إبراهيم رضي الله تعالى عنه آه da za mu fara gabatarwa kun ce da za a fara a yau muna fata Allah ka sa mu yi daidai da abin da Allah yake so yake so kuma ya da shi wato da abin da zamu faɗa muna fatan Allah ya sa ya daidai da abin da Allah yake so kuma ya da shi alfarmar shugaba sallallahu alaihi wasallama kuma Allah ya azarta mu da aiki da shi alfarmar shugaba sallallahu alaihi wasallama bismillahir rahmanir rahim sallallahu ala nabiyil azza sayyidina muhammadin wa ala alihi haqqa qadarihi indarul azim bismillahir rahmanir rahim sallallahu ala nabiyil karim harful alifi حرف الألف أبل القلب نعم أبل القلب إلا أن يكون متيما هل فغرام بالنبي مهيما أبيت بليلة مسارا منشدا لذكر الذي قد ذهب بدءا ومختما أساجل فيه نورك ليلي وجيرتي نيام وجبني كالمزاني بمغرما ونزم در اللفظ في ذكر وصفه وأحسن بوصف البدر درا منزما محمد مفتاح الفتوحات سيدي فخاتم سلك الرسل ختما مقدما به نال كل الأنبياء منالهم به زينة الهدرات وكر وأزما رسولا من المولى وآدم لم يكن ويبقى رسولا دائما ومؤزما فنشأته كنزية الحق وحده لذاك أتانا قاسما ومقسما فآي جميع الرسل آي محمد فمنه إليه كل شأن مؤمما مواهب رب العرش داها محمد ورحمته هوى الرحيم فأقيما بشير نذير مقصد وهو قاسم جواد كريم باسط الكف منئما مقف أمين وهو في الرسل مجتبى حبيب إله العرش بدءا ومختما وأبيض يستسقى الغمام بوجهه به نار ليل الجهر إذ كان مسلما قلوب جميع الخلق أحيا بنوره وألسنهم أحيا فزكى وألما صلى الله عليه وسلم حق الإنجاز العظيم الحمد لله Malam Shi Ibrahim Jalla ta'ala anhu a yake cewa cikin wannan baitoci nashi cikin wannan littafi na diwani bismillahir rahmanir rahim sunan Allah mai rahama mai jin kai wa sallallahu ala sayyidina muhammadin Allah ya dade tsira da amincin sa ga shugaba sallallahu alaihi wasallama wa ala alihi da iyalan gidansa haqqa qadarin jihar azim gwargwadon matsayinsa wa miqdarihi da kuma ainihin miqdar yawan matsayi matsayi da suke halitta ma ba za ta iya fahimta ba wanda shi Allah shi kaɗai ya bar wasu kansa sani shine mai gida al'azimi kuma mai girma harful alfi shirra mai fara da harfin alfin ya ce abul kalbu illa ayyaku da mutayyama wato kamar yadda muka sani shi littafin jiwani ya bambanta da littafai da aka yi ne ba manzo salama littafi ne yake ɗauke da baitoci masu tarin yawa wajen dubbai amma abin mamaki dukkan baitocin da aka dinga yi wa manzon a baya yawanci mawallafan littafin su imamul busiri su imamul fazazi da sauran makamantansu duk abin da suka yi sun yi amma da za ka tattara nasu gaba ki ɗaya bai kai yawan irin baitocin da manzon ya yi wa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma a nauyin harafi diwani yana da nauyi afwan a nauyin baiti baitocin shi in ka ɗauko wani guda ɗaya nauyinsa ya kai ya tattara baitoci wajen guda hamsin na wani littafin ma da aka yi mana sulama to ga yawan baitoci ga kuma nauyin lafazi yadda mana shugura muke faɗi na girman mana sulama na uku kuma diwani na malam shugura da talanu akwai abubuwa guda uku na farko akwai yabon manzon sulama na biyu akwai salati ga manzon sulama na uku akwai ainihin addu'o'i da yake ɗauke a cikinsa to kaga wannan abubuwan ya ƙara bambanta da sauran littafai na yabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaga shi Ibrahim yayi baitoci masu yawan da magabata gaba ɗayan ka tattara baitocin da suka manzon sallama bai kai nashi ba wannan muna faɗin wannan ne shukran lafa karan ba wai muna faɗa dan alfahari ba a dan baiwar da Allah ya wa shehin kuma jagoran mu shi Ibrahim sallallahu alaihi wasallam a yake cewa abal kalbu zuciya yaƙi ko mu ce taƙi illa ayyakuna mutayyama face sai ta zama to mai yawan yabo da bege hal mutayyaman sai dai ta kasance wata mai ainihin bin wani tsari wadda ta shagaltar da kanta ta kaskantar da kanta akan wannan tsari da kalmar yatimin ne halifa garamin sai ta zama to ma'abociya yabo bin nabi ga ma'aikin sallama muhayyama a ɗimauce ba ta cikin hayyacinta kawai in ba ta yi manzo Allah ba ba ta samu natsuwa ba abiti bilali timmi yace ina kwana bilali timmi tsawon cikar dare saharana ina mai hana ido da bacci mun shida ina mai rera baiti da zikirin lazi domin ina ambatan wanda dan shi ne wanda kadda babbar an wa maktama wanda farkonsa da ƙarshen zai kyautata sallallahu alaihi wasallam usajilu ina ainihin rige-rige ma'ana usajil ma'ana daga wazanin ufa'ilu fihil wurka ma'ana alwurka kurciya laili a dare na wajirati da makotana suna ta bacci ita kuma kurciyar tana ta fama irin kukan nan nata musamman irin ƙauyuka haka za ka ga cikin dare ana jin tsuntsaya suna ɗan kuka ya ce to suna ita tsuntsuwar tana kukanta ni kuma ina ainihin zubo bege na yaban manzan asala wasajiru ina sassaƙa yabo na manzan alsulma maƙotana kuma ne rajiyarti ni yamun suna ta bacci wajaf ni kwarmin idona yana kwata kwararar da hawaye kalmar zanibi kai ka ɗauka indiro ne magrama saboda yaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan zimu durran labzi shi ne ce ina tsatsarawa a hankali nake idan na san wa na san wa nake ne ba wannan zimu ina yi ne a hankali a tsare durran labzi na gwal na tsatsara gwal din lafazi fi zikir wasu cikin ambatan siffanta manzon Allah wa ahasan ina kyautata yaba- begen manzon Allah biwasfil badari wajen siffanta wannan tauraro durra munazzama wajen wannan ainihin gwal wanda yake munazzaman abin tsarawa waye shi shine muhammadin sallallahu alaihi wasallam miftahul futuhati shine mabudi na dukkan wasu bude-bude da halittu ta samu na jin daɗi a duniya da lahira sayyidi shine jagora na wa khatimin sirkin rusuli kuma shine cikamakin ziran annabawa hatman a cikonsu muƙaddaman kuma a farkon gabatarwa ma shine farkon halittun Allah baki ɗaya. bihina da kullul anbiya da dukkanin annabawa kullul anbiya dukkanin annabawa manala manalahum sun samu ainihin abin da suka samu ne bihi saboda alfarmarsa bihi zinatul hadaratu da shi aka kawata hadarori ma'ana halaran Allah sunayensa ne Allah ya kawata da sauran wasu abubuwa da Allah ya yi ya kawata sai da manzon Allah sallallahu hadaratu wa kir ka yi kajin nauyin manzon sallallahu wa azima kuma ka ka girma manzon sallallahu da shubrai rasulun shi wani babban manzo ne minal maula daga ubangiji madaukakin sarki wa adamu lam yakun tun lokacin annabi adamu ba a yi shi ba wa yaba kan rasulun kuma zai ci gaba da wanzuwa a manzansa dan su annabawa manzanni ne amma sun yi wafati daga baya an turo su to shi manzo ne tun fil azal kuma har yanzu ma manzan ne suna sun zo ne a matsayin wakilansa da haka shi manzo ne tun fil azal har yanzu kuma shi manzo shi kuwa su in yana nan su ba manzanni bane sai dai su zama sahabbansa saboda shi wani buƙatar sun zai ci gaba da wanzuwa manzo da'iman har abada ko mu'azzama ko abin girmamawa sallallahu alaihi fanash'atuhu kaga rayuwarsa tasowarsa kan ziyartar haƙoƙi ita ce taska ta gaskiya wahada shi kadai sallasa da zaka saboda haka a tana ya zo mana ƙasiman ya zama tu mai raba dukkanin kyautar Allah rahmar Allah wa muqassima kuma shi ma kansa abin rabawa ne sallallahu alaihi wasallam muqassama shi kansa ni'imar Allah ne Allah yake rabawa halitta an ka samu manzo Allah to ka samu babbar rabo fa ayi jami'in rusuli kaga dukkan ayoyi na mu'ujizozi da Allah ya ba manzanni baki ɗayansu na ayoyinsu da aka ba su na littattafansu ko ayoyinsu na mu'ujizozinsu ayi muhammadin asalinsu na manzan Allah ne daga shi aka ɗauko musu daga nashi aka ɗauko musu nashi ya karanta foma nasu ne mitoci na mu'ujizozin eh na waliye kuma shine kwaya-kwayan sallallahu da za a fa minhu daga gare shi sallallahu ilaihi kuma duk suna komawa ne zuwa gare shi mu'jiza in kalle ta to inda za ka bi ta cikin jana ta nusar da kai asalin mu'jizar manzon Allah kullu sha'anin dukkanin sha'anin mu'amma man ka haɗe gaba ɗaya zuwa ga manzon Allah za su rika komawa kuma daga gare shi ne asalin su mawahibu rabbil arshi shi Allah manzon sallama shine kyauta na ubangijin al'arshi in ya baka to yana ganin ya gama maka kyauta shine wa shine daha muhammadin shine Allah ya baka manzon Allah wa rahmatu rahmar manzon Allah wa hamar rahimu shine fa ainihin arrahimu shi rahama ne jinkan Allah ne sallallahu alaihi wasallam ba akrima ka ka abun girmamawa ne manzon Allah girmama shi bashirin manzon sallama mai albishir ne da aljanna in yana yi shedan ma sai ya matso sai ya dauka shi ma zai shiga nazirin mai gargaɗi ne in yana yi na na faɗuwa ma sai ta tsorata ya ce inni la ugu ne an kimin lashiya to da haka maksudin mai tsananin adalci wa hawa kasimin kuma shi ne mai raba kyautar Allah da abin da Allah ke bara shi ubangiji kamar uba ne shi ke kawowa manasar shi ke ɗora ta kunya ya zuba wa halittun Allah kowa ya zo ya ɗauka sallallahu alaihi wasallama da haka in ka ce ba ruwanka da babanka mahaifiyarka sai babanku ya zo ya baka ya ɗora a duniya to ba za ka ci tuwonka ba kenan a jawadin manzon mai yawan kyauta ne karimu mai yawan karamci ne ba su da kafi yana cikawa halittu tafin hannu wani iman da ni'ima sallallahu mai yana mai ni'imtar da su muqaffa ya zo daga baya aminin gashi amintaccen Allah aminu mahaifiyarsa amina alaiha salam wa huwa rus wa huwa fil rusuli shi a cikin manzanni mujtaba shi zabi ne abin zabi ne habibi da shi ne nan masoyin ubangijin al'ashi sallallahu alaihi wasallam bad'an tun tun fil azal a farko wa maktaba kuma har ƙarshe ma babu kamar sa a wajen Allah wa abyad yusuf al-gamamu shine mai hasken nan da ake neman shayarwan girgije yoje gidan alfarmarsa sallallahu a bihina lailil jahali da manzon Allah sallallahu aka yayi aka haska wannan duhun na jahilci iska na muslima yayin da duhun jahilci ya zama ya zama duhu yayin da yake abin yin duhu a halittun Allah ulubu jami'ir kalbi dukkanin zukatan halittun Allah baki daya ahaya Allah ya raya su ne kuma nan sallama ya raya su ne ahaya bi nurihi Allah ya raya su da hakkan man sallama wa alsinahum harsunan su kuma ahaya man sallama ya raya su fa zakka sai suka zarka wa Allah ma kuma ya ilmantar da su sallallahu alaihi wasallam alhamdulillah na kasa da abin da muka faɗa mun yi dai da abin da Allah yake so faɗa kuma yadda shi akan mashi gaba sallallahu alaihi wasallam